إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أما بعد إن شاء الله تعالى زام تشغف أتكن كرات للتاهن المسائل الجاهلية كوكو مسائل الجاهلية wanda wannan zai zamanto darasi na bakwai insha Allah za mu tashi almas'alatu alhadiya wal arba'un mas'ala ta arba'in da ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallama ya saba wa mutanen jahiliya wajen jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala tawaya da suke yi shi ne ce nisbatun naqa'isi ilaihi subhanahu wa ta'ala mutanen jahiliya suna jingina wa Allah subhanahu wata'ala dukkan wani abu na tawaya misali mali yace kalwaladi kamar su jingina wa ubangiji da wal haja da bukata wa ta'ab da gajiya ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'd zalika tare da cewa suna tsarkake ababen bautansu a cikin wasu daga cikin waɗannan abubuwan da har suna jingina wa Allah subhanahu wata'ala kaga Allah yake cewa yaj'aluna lillahi albanat subhanahu wa lahum ma yashtahun da irin halaye da ɗabi'u da suke yi na nuna cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya rigida to manzalla ya zo ya saba wa mutanen jahiliya akai ya saba musu akan cewa lalle dukkan wata siffa ta tawaya ba ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala almas'alatu thaniyatu wal arba'un mas'ala ta 42 ya kasance mutanen jahiliya suna shirka ga Allah subhanahu wata'ala a cikin mulkin shi bi ma'ana a shirku fil mulki yin shirka a cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala za su sanya wa Allah kishiya abokin tarayya mulki na Allah ne shi kaɗai amma su ce a aiwa ne ma ya taimaka male ce ka kaulil majusi kamar yadda majusa suke haɗi idan ka ce majusawa su ne wasu jama'a daga cikin mutane wanda suke a ƙasar faris ƙasar iran ta yanzu suna bautawa wuta sannan kuma suna cewa ai wannan duniyar da kuke gani tana da wanda ya halicce ta guda biyu akwai ubangijin haske akwai ubangijin duhu suka ce ubangijin haske shine wanda ya halicci dukkan wani alheri da ake gani ubangijin ubangijin ubangiji na duhu kuma to dukkan wani sharri shi kuma shi ya halicce shi kaga wannan sanyawa Allah subhanahu wataala kishiya ne a cikin abin da yake ubangiji shi kadai ne mamallakin komi da kowa kaka manzalla ya saba mutanen jahiliya akan haka almas'alatu thalithatu wal arba'un mas'alata 43 mutanen jahiliya sun kasance suna jayayya da abin da Allah subhanahu wataala ya kadarta idan suka aikata aika aika suka aikata abin da ba daidai ba aka ce to ku ya hisce a ai Allah ne ya kadarta zamu haka inda bai kadarta ba ai da bamu ba shine malai yace juhudul qadari jayayya da suka yi akan abin da ya shahi kadara ta Ubangiji subhanahu ta'ala wanda iya cikin rukunan imani wajibi ne mutum ya imani da kadara ko na alheri ko kuma sabanin shi to manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya saba wa wannan mutane akan wannan mabda akan wannan matashiya da suke kai da haka ya bayyana musu cewa lalle Ubangiji subhanahu ta'ala ya kadarta abubuwa wanda wannan abubuwan da Allah ya kadarta wajibi ne bawa ya meka wuya ya yi imani da Allah subhanahu ta'ala bayyana sha sannan matsala ta 44 maliki cewa yana daga cikin abubuwan da manzalla ya saba wa mutanen garin mushrikai akai al-ihtijaj ala Allah bihi al-ihtijaj ala Allah bihi bimana suna bada uzurin kahurcin su da cewa Allah ya kadarta da ubangiji bai kadarta ba ai da mun zamanto mutanen kirki sannan a daidai lokacin da cewa mun sani Allah subhanahu wataala ya ambata mana cewa wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ma bayin shi ba akan su aikata aiki wanda yake na kafirci ne amma su sun fake da wannan a matsayin cewa ai an aka ga sun yi abin da ba daidai ba to Allah ne ya sa su subhanallah al-mas'alatu al-khamisatu wal 40 mas'alata hamanta 45 suna da'awar da'awahum at-tanaqud suna da'awar kamar ana akwai cin karo da juna tsakanin shari'ar Allah da kadara shari'ar Allah da ƙadara alhali kuma abubuwa ne wanda suke tare suke tahiya za ka tabbatar da kowane ɗaya daga cikin guda biyun nan sannan kuma babu cin karo a tsakaninsu shi ne mala ce mu'aradatu shar'in lahi bi qadarihi sun yi mu'arada shari'ar Allah sun ce ba su yarraba da ita a dalilin mai a dalilin kadara a dalilin kadara to shi ne anan malai ambata mana cewa akwai mutane dangance da abin da ya shafi kadara sun kasu kashe hudu kaso na harko wanda suke tabbatar da kadara amma suna kore shari'a imana wannan mas'ala tana magana ne akan abin da ya shafi yanzu misali sallah kaga shari'a ce shari'a ce ta ubangiji subhanahu wataala yanzu Allah shar'anta wa bawaye sallah ko tabbas to wannan sallar sai bawaye ki yin la qaddara Allah kiyaye da ya ƙi ta aka ce ware yaya me yasa ba kai sallah ba sai ce Allah ne bai kadarta zan yi sallah ba inda ya kadarta da na yi sallah to su abinda mushrikai suka yi kenan mu'aradatu shar'illahi sun yi mu'aradan shari'ar Allah bi qadarihi a dalilin cewa su sun fake da kadara ai inda Allah ya ga dama da mun yi imani da mun yi sallah da mun yi kaza da mun yi kaza wannan su ake cewa aljabariya kaso na biyu su ne wanda suka tabbatar da shari'a sun yarda da shari'a amma kuma suka kore kadara su kuma su ake kira da suna alƙadariya akwai kaso na uku wanda su kuma sun tabbatar da shari'ar sun tabbatar da da ƙadara amma suna raya cewa akwai warwaran juna tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu wanda su ake cewa mushrikai kaso na hudu na ƙarshe wanda nan ne ake so mutum ya kasance a ciki mutum ya tabbatar da shari'a tabbatatta ce ƙadara tabbatacce ne sannan kuma babu cin karo tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu Allah ya bai wa ɗan adam zaɓi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najrin fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wannan shine abin da addini ya bashi a matsayin zaɓi sannan kuma Allah ya shar'anta cewa yayi kaza kai kaza yayi kaza kai kaza kenan ba zai fake da wannan hujja ba ta cewa ai ubangiji inda ya ga dama da ban yi kaza ba kamar da su mushrikai suka rike to mazalla ya zo ya saba musu akan wannan matashiya almas'alatu as-sadisatu wal arba'un mas'ala ta 46 mutanen jahiliya suna jingina duk abin da ya faru zuwa ga zamani sannan kuma suna zagin zamanin shine mala yace masabbatu dahari suna zagin zamani ka qaulihim kamar da suke cewa ma yuhlikuna ba abin da yake halakar da mu yake daidaita mu yake lalata mu yake balbalta mu suka ce illar dahar an ba zamani ba to lalle wannan ubangiji subhanahu wataala Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana musu ba haka bane ba. A dalilin haka manzala sallallahu Alaihi wasallam yake cewa la ta subbu dahara kar ku zagi zamani saboda Allah subhanahu wata'ala shine zamani. Ai anna Allah khaliqul dahar Allah shi halicci wannan zamani wa anna ma yajri fi dahari huwa bi taqdirillahi duk abin da yake kai kawo a cikin zamanin nan ai da yarda Allah subhanahu wata'ala yake kaiwa yake kawowa. Da haka kar mutum ya daga baki ya ce kai wannan zamanin namu kaza sai dai mutanen zamanin za ka zarga ka zarge su amma dai ba zamanin a karan kanshi ba kenan mutanen jahiliya ya kasance daga cikin ɗabi'ansu haka bai kamata mutum mai imani bai ɗauki irin siffa daga cikin siffofin da ɗabi'u na mutanen jahiliya almas'alatu sabi'atu wal arba'una mas'ala ta arba'in da bakwai manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya saba wa mutanen garin makka ko kuma a ce mushrikai kasancewar suna kafircewa ni'imar Allah subhanahu wataala shine malai yake cewa anan idafatu ni'amillahi ila ghairihi jingina ni'imar Allah zuwa ga wani Allah wannan kafircewa ni'imar Allah ne Allah shi ya maka ji ya maka gani ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza an ka tashi wannan ni'imar sai ka jingina wa wani kuma ka bar Allah ka qaulihi kamar da yake fadan cewa ya'rifuna ni'matallahi Allah ce sun san ni'imar Allah char thumma yunkirunha amma ba haka sai su zo su yi inkarin ta su nuna cewa kamar ba Allah ya musu wannan abin ba المسألة الثامنة والأربعون مسألة أربعين تقص mutanen jahiliya sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah a jumlatan bi ma'ana zama guda ka cokamɓinsu alkufru bi ayatin lahi kafircewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ba da labarin ta innan lazina kafaru innan lazina kazzabu bi ayatina wasu takbaru an la tufattahu lahum abuwabu sama'i Allah ce kaga wanda suka karyata suka karyata ayoyin Allah suka yi girman kai suke ga cewa su za a aiko ma wane kaza kaza Allah ce waɗannan ba za a buɗe musu ƙohoyin sama ba. Allah ya ƙara da cewa lazina kafaru bi ayatin lahi wa liqa'ihi ula'ika ya'isu min rahmati da sauran ayoyin da suka yi bayani akan wannan. Al-mas'alatu at-tasi'atu wal arba'una mas'ala ta 49 Mutanen jahiliya suna kafircewa ayoyin Allah. Bi ma'ana jahadu ba'dha suna kafircewa wasu daga cikin ayoyin Allah, wasu ayoyin su ce sun yi imani. wasu aka karanta su ce kai wannan ba namu bane ba manzalla ya zo ya musu jawabi akan udhulu fi silmi kafa ku shiga cikin addinin nan gaba ɗaya ku miƙa wuya baya zaman to a ce an a ce kaza ku ce a wannan namu ne a ce kaza ku ce wannan ba namu bane wannan bai daga cikin ɗabi'ar imani ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa yake bai yake jan hankalinsu da nuna musu cewa imaninsu imani ne na ƙarya Allah ce afa tuminuna bi ba'd alkitabi yanzu ku yi imani da wani bangaren littafi wa takfuruna bi ba'd ku kafirce wani bangare to ku saurara ku ji fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ba wani sakamakon wanda zai aikata irin wannan ɗabi'ar bayyada wani abin da zai tsorurta a cikin duniya an ba taɓewa ba a nan rayuwar duniya kafin kuma a je gobe kiyama gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya kwatanta mashi lalle abin nan da yayi a cikin rayuwar shi ya ya ɓata lokaci ne sannan kuma bai da wani sakamako a wajen Allah subhanahu wataala al-mas'alatu al-khamsun mas'ala ta 50 inda zamu tsaya kenan insha Allah suna jayayya akan littafan da Allah subhanahu wataala ya sabkar ko kuma su yi inkani shi ma gaba ɗaya su ce ba a sabkar ba kamar yadda suke malai yake cewa suke cewa qauluhum ma anzalallahu ala basharin min shay suka ce ai Allah bai sabkar wa wani dan adam komai ba ba wani abin da za ku zo ku ce man ayan sabkar muku da kaza akwai shari'a sun yi inkarin wannan manzalla ya zo ya sa'a musu akan wannan mabda shine can cikin al'ami Allah yake cewa قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى kul ka faɗa musu cewa ya sabkar da littafin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi hudan wa nur wannan littafin akwai shari'a a cikin shi akwai haske a cikin shi ga mutane to da ayu makamantan wannan duka suna bayyana mana cewa lalle ubangiji ya sabkar da littafai akan bayi akan akan manzannin shi dan su yi wa bayan Allah bayanin ga yanda Allah yake so a bauta mishi kenan yanzu mun ji mas'ala guda 50 cur waɗanda manzalla ya saba wa mutanen jahiliya a kai, insha Allah za mu tashi matsala ta hamsin da ɗaya.